فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذوا تشل مسألة الأسود بن سريج يأتي من قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ضم من قال صلى الله عليه وسلم وغزوت مع عثمانات سيئات تاردشي فأعطفت ظهرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا لله نافسة تاريخ من قال صلى الله عليه وسلم يأتي ألو أولا يأتي da mun fita sai annabi ba ya cikin washi mu ne an ce ana ce masa sariya wato delegation da annabi zai tura shi ba ya fita to je su yaƙi yace a wannan karo an kashe mutane an kashe kafirai har an kashe mata har an kashe ƴaƴansu ƙanana jarirai ma balu afki ne da muka zo annabi ya samu labari kafin ma mu iso da mun zo gunsa bayan dawo mu daga yaƙi يا جماعة بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ليس وتمتانين واتو أبين سنتي نكشي متانين أو شيء فهكون كشي أجايلي كنانا ليه دليل كشي فوق فقال رجل يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين من كشف سبب يا من الله تؤيا المشركين ساوي يجي مثلا كل يجي مثلا ألا إنما خياركم أبناء المشركين ai mafiya alheri cikin ku manyan ku ma kakannin su da iyayen su da su shirkai ne shi ne za in dai wannan ita ce hujjar ka to ba ta zama hujja ba khiyarukum abna'ul mushriki thumma qala la taqtulu dhurriyyata kada ku kashe kananan yara a wurin yaki wala taqtulu dhurriyyata kada ku kashe kashe ku kashe kanana cikin yaki kullu nasamatin tuladu ala al-fitra duk wani wanda aka haifa karami an haife shi bisa addinin Allah hatta yuriba anha lisanuha wato wannan rai da aka halice ka tana kan tauhidi sai dai a bar ta in ta girma ta bayyana kanta ta yarda da addinin Allah ko bata yarda ba fa abawaha yuhawidaniha aw yunassiraniha to anan manzo Allah bayyana kuma wata rana ana yaji yana tafiya sai samu wata mace an kashe ta ya tsara sabon sai ya mutu ya yaushe ita wannan kun ga makami a hannunta ne suka ce a kun ga wani abin da za ta cuci wani mutum da shi suka ce a ya ce to ai wannan ba za ka yi yaƙi ba kun kashe ta a banza nan gaba in za ku yi yaƙi kar ku kashe yaro karami jariri kar ku kashe mata mata ba za kashe kar ku kashe kuma waɗanda sun ware kansu gefe manya-manyan kiristocin da sun zauna a gefe suna ibadarsu ba su mallaki wani suna ibadarsu wai a sun tsare kansu da Allah sun shaida kansu da Allah suna ibadarsu kuma wato ruhban su ba za ka kashe su ba to a cikin yaƙi musulmi kenan ba wai yaƙi musulmi ana yaƙi ido a rufe a kashe kowa da kowa ba a iya faru to saba wa Allah saba wa annabi ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje wannan sharadi cewa in ana yaƙi akwai abubuwan da ba za a yi ba na ɗaya ba za a kashe yaro karami ba na biyu ba za a kashe mace ba na uku ba za a kashe wannan waɗannan gurban masu wato mawuci da suke bauta Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba ba za a kashe su ba sannan ba za a kone kayayyaki abinci gonaki da da itatuwa masu ƴaƴa waɗanda mutane za su amfana da su ba za a kashe su ba kudan zuma da zumanta ba za a kone ta da wuta ko a halakar da ita ba abubuwa irin waɗannan duk musulunci ya shafanta su idan kamar kafirai sun kama jama'a da kake sun haɗu tukanya da ƴaƴansu ƙanana to za a kai su a tsare su a wurin a jira a jira har je lokacin samu dama a rinjaye su amma ba wai a kashe su su da ƴaƴansu gabaki ɗaya ba duk waɗannan musulunci wato yayi al-islam yayi la'akarin cewa ba za a ba za a aikata su ba in kuma haka nan ƴaƴan musulmi da su wato idan ƴaƴan musulmi sun hau sun sun tsere ƴaƴan musulmi sun tafi da su to ba za a kashe su har a kashe waɗannan wato yara ƙanana tare da su ba Allah zai taimake mu وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر إذا متأتوا متعني أبسا الآذر في الدنيا وإذا مس الناس ضر إذا ولي وتوهلا كاسا من متعني يواني تلوتيني النوباني duk abin da ya same su na cuta in ya same su musulmi da kafiri duk za su koma a wurin Allah suna roƙonsa suna masu komawa gare shi ثم إذا أذاقه منه رحمة إن كما wato ya ɗanɗanar musu da daɗi ko kuma da rahama an samu waraka daga wannan bala'i to musulmi zai tsaya tare da ubangijinsa ba zai ja baya ba amma kafirai kuwa idan fariqun minhum ya rabbihim shirkun sai ka iske wani tashi daga cikin su suna yin shirka da ubangiji bayan sun samu kansu fa
ليكفروا بما آتيناهم saboda su rasa godiya ga ni'imar da aka ba su na waraka ko kuma da lafiya da ta zo musu ko ko kuma koshi da ya zo musu bayan fari misali فتمتعوا فسوف تعلمون to ka ce musu ya Muhammadu ku ɗanɗana daɗin da kuke ganin sa daɗi ne na duniya daga baya za ku san kuskuren da kuke yi ko kuma dai daga baya za ku gane asara da taɓewar da kuka faɗa ciki
أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ko mun saukar musu da wani hujja wata hujja su kafirai da suke bauta guma- gumaka shin mun saukar musu da wani littafi da ya tabbatar musu bauta gunki ba babu zai ke ciki fa huwa littafin da muka saukar din nan ya takallamu bima kanu yushrikun yana gaya musu yana mu- yana zanta musu da abin da suke shirka da shi yana ce musu bauta ma gumaka daidai ne gumakan kuma da yawa ba iyaka Mhm.
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها wa idan azaqna nasa ubangiji yana ce mutane duka amma a nan ba har yanzu dai ana maganar kafirai ne wa idan ko da shi mutane ma al'adun su haka wa idan azaqna nasa rahmatan idan mun mun dandara ma mutane mun dandanar musu ko kuma muka ba su wata rahma sun ji dadin sai ka kaga suna fari ko biya su ake farin ciki da ita in dai an samu ruwa bayan fari an wa- an- an an samu alaka bayan rashin lafiya da dai an koshi bayan yunwa da dai sauransu sai ka ga mutum wanda aka canza masa halin nan na kunci da yalwa sai ya farin ciki wa in tusibhum sayyi'atun وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون idan kuma wata sayyi'a wani bala'i ya same su ko kuma wani mummunan abu ya same su bima addama aidihim da aidihim saboda abin da hannayen su ta aikata na da yi kuffuka ilahum yaqulun sai ka zanto su fidda tsammani su yanke kauna daga wato sai su yanke kauna daga rahamar Allah wannan Allah ubangiji ya ji inkari ne akan halin dan adam dan adam haka yake inda ya samu daɗi sai ya ji daɗi kuma wani abu ya same shi sai ka ga ya yi bakin cikin har ya rasa hankalinsa har ya yi laifi ma ga ubangijinsa wanda wata kila ya kaddara masa wannan wahala saboda ya ɗaukaka shi ko kuma ya- ya ya ba shi wani sakamako mai kyau gobe a lafiya أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر شين باسا غني Allah Ubangiji yana yalwata arziki ga wanda ya sayar da cikin bayansa. Haka ma haka kuma yana kuntata ma wani bai hauka bai sauka ba shi dai yana gani kurun an kuntata masa arzikinsa bisa yardar Allah da hukuncinsa. Inna fi dalika tunani a cikin waɗannan lamura da ayatin da kawai cikin waɗannan abubuwa da suke aukuwa akan mutane da ayatin da kawai yuminun ayoyi ne ga muminai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda a cikin sahih Ibn Bukhari yake ajaban lil mu'mini wato abun mamaki mumini لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له ɗan adam mumini Allah ubangi baya aza masa baya aza a kansa wani abu sai ya zama alheri gare shi in asabathu sarra'a fa shaka in kamar wani abu ne ba shi da daɗi ya sami wato wata ni'ima ta same shi sai gode wa Allah a nan kaga an rubuta masa alheri wa in asabathu darra'a sabar fakana khairan lahu wato in alheri ya zo masa ya gode wa Allah abin ya zama mishi alheri in kuma sharri ne same shi ya yi hakuri ya jure har abun ya wuce ma Allah sai rubuta masa ladan wannan wannan ma kaga karshe ya zama masa alheri duk lamuran mumini haka suke tsakanin alheri ne alheri da alheri فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه wato dangi makusanta ko kuma dangi makusanci ka bashi haƙƙinsa da na biyayya da kyauta da taimako wal miskin haka kuma mara abu hannu miskini shi ma ka yi mishi abin da Allah faɗa ka yi mishi sadaka gwagwadon abin da kake da shi wato dangi makusanta ana kyautata musu ana ziyartar su ana tambaya lamarin su wannan yana da muhimmanci saboda da shi Allah ubangiji ya kan canza kaddarar kwanakin da ya baka a duniya sai ya miƙe maka rayuwa ya miƙe su maka kwanaki kwanaki fiye da dama ta dama kaddarar ta zo wane iyaka da zumuncin iyaka da zumuncinsa shekarunsa su kasance ɗari misali ko kuma tasa'in in ko bai ta da zumunci ba su su kasance saba'in ko sittin wato dama Allah ya riga ya kaddara haka kuma ya san shi ubangiji da ilimin shi ya san cewa mutumin nan zai zai yi aiki zai yi abin da zai amfane shi na ta da zumunci din ne ko kuma ya ci saboda haka dole mutum ya tuna wannan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a fil manqata danginka makusanta in sun yanke ka wato sun yanke da gare ka ba ka ziyartar ka ziyarce su wa'ati man harama mutumin da bai baka ba ka ba shi bai baka komai na alheri ba to ka ba shi bai baka daraja ba ka ba shi darajar sa bai baka haƙƙin ka ba ka ba shi haƙƙin shi ka bar shi da Allah Allah zai ba da shi wa wa wa'fu amman bala wanda ya zalunce ka kuma ka yafe masa idan ka yi waɗannan ka ga shi maimakon waɗannan abubuwa guda ku duk Allah zai ka zai kaskanta shi ya kai shi wahala sai kuma Allah zai ɗaukaka darajar ka cikin waɗannan abubuwa duka duniya da kuma lahira.
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون wannan yin haka ɗin nan abubuwan da aka faɗa na cewa ati da kurba haƙƙahu ati miskina haƙƙahu آتي من السبيل حقه وأتمت فيه وأن يا رس بجلي شيما كتبدو كاشي كفي مكانه ذلك خير ومن شيابي الهيري ذلك وأن الهيري من ذلك كما يأتي الهيري للذين يريدون وجه الله يأتي الهيري وأن السنة صن وتذات الله وأن السنة نيمن يغفر الله وأولئك هم المفلحون وتنشر كل ما تجيب الدنيا دلاجة وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس duk wani kuɗin riba da kuka bayar don ku samu ƙari daga cikin dukiyoyin mutane a wata karatu kuma a wani karatu kuma wa ma a sai su min riban yarbu fi amwalin nas duk wani riba da kuka bayar saboda ya ƙaru wato saboda ya ƙaru ko kuma ya ninku ya to cikin dukiyoyin mutane daga cikin dukiyoyin mutane fala yamu inda Allah wannan riba din nan an cikin riba din wanda ake baka to Allah ba zai sa albarka a ciki ba wato duk abin da yana shiga hannunka ko yana shiga hannunka na kuɗin riba to ba albarka a ciki wa ma atikum wa ma آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من زكاة duk abin da kuka bada kuɗi na zakka zakkan da kuka shiga wanda kuka bayar kuɗin nan da dukiyar nan da kuka bayar na zakka don neman yardar Allah din nan masu yin haka din nan su ne masu wato waɗanda ake ninnan ka musu wato ka gani abinda ka samu na riba ko da kamar duwatsu ne ba shi da wani amfani wato ba albarka a ciki abinda kuma ka yi sadaka da shi ko da kobo ɗaya naira ɗaya Allah ubangiji zai ninninka maka yadda hankalinka ba zai taɓa ba a nan duniya sai dai ka je kan lafiya ka gani
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله ما هلكي ولا هلكيكم shi ne ya halice ku daga babu sannan shi ne arzuta ku da abin da kuke ci kuna sha kuna sawa a jikinku kuna zama a ciki wannan Allah wanda ya muku wannan shi ne yuritukum shi ne zai matar da ku idan lokacin mutuwa ta yi sun bai yuhyikum bayan wani lokacin da kuka yi a banza a cikin kabari kuwa sai raya ku shin gumaka da kuke mutu bauta ya ƙuran shawa hal min shuraka'i kuma ne fa'al min dalikum min shay' shi kuma kanku da kwai wani gunkin da yana wani abu daga cikin waɗannan abubuwa yana halittar mutane daga babu ya arzuta su da abincinsu da wurin zamansu da tufafinsu da sauransu ya ba su lafiya za su numfashi sannan kuma in lokacin mutuwa ya aikace su sannan kuma ya raya su a babu cikin gumaka wanda zai yi wannan Allah kaɗai shi ne yin waɗannan.
سبحانه وتعالى عما يشركون subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ubangiji madaukakin sarki shine madaukaki shine mabuwayi kuma ya daukaka ya daukaka da barin yin shirka da kuke yi wato Allah ubangiji ya fi karfin a hada shi da wani cikin komai da komai to nan ne ko to ta zo ta tambaye ni game da mutum yana da wato yana da gidaje na haya sai Allah ya kawo masa wasu sun ɗauki gidajen haya aka biya shi rabin kuɗin ko duka ko rabi na kuɗi to farkon biya ɗin nan mutum zai zauna wato sai in shekara ta zagayo sai fi daga kan amma idan dama yana da gidaje na haya yana haye su yana samun kuɗin to in na farko din nan ya rike har shekara ta ya fara zakka to duk sabon abu da zai samu na na na haya zai hada shi da na farkon kuma yana dinga zakkar su shekara shekara sai ci gaba da shi to sabanin wato bashin da kake bin mutane a kansa to kuma bashin da ya saura na na haya wanda ba baka ba an shekaru uku ko hudu ko biyar yana an tara shi ya zama bashi wannan yan kawo za ka duba wato abin in abin da aka kawo din ya kai zakka za ka fidda zakkansa na shekara daya ba ba ba za ka ba za ka yi shi na shekaru da akwai shi lokacin da yana hannun mutane bai shiga hannunka ba to shi ne da ka'ida shi ne abu ha da Allah ya taimaka
akan kuma da aha da aka sa a investment company aha da ke hannun jari yawa a kuɗi kamar miliyan biyu a makauta eh
mutum ne ya sai hannun jari kamar miliyan biyu ko miliyan biyar sun kai nisabin zakka kuma yana ganin cewa duk bayan shekara zai samu wani abu da ake cewa turanci dividend to shekara ta zo dividend bai zo ba kuma bai san ainihin kuɗin nan suna nan a dare da su ba ko ko kuro yake hukunci da zai yi na to to wannan dai ka sani wato kudaden nan da ka faɗa aka bayar kai kana zaton za ka samu wato digiri bayan shekara ba ka samu ba amma kudaden da ka bayar din nan asalinsu sun isa zakka sannan kai kuma dama banda su kana da wani kuɗi wanda su waɗannan daga ciki ka ɗiba ka sa ko A'a, waɗannan kuɗi da na ba da mutane da ta hannun jari suna ko hannun jari A'a, na- na- da ka same kuɗin nan daga cikin abin da kake da shi ka ɗauka ta bayar ko ko fa'ida ce ta zo maka fa'ida ce da zo mai to fa'idar nan daidai na gane fa'idar da ta zo maka ba za ka fidda zakanta ba sai in shekara ta zagayo ta zo daidai lokacin da ka kama ɗin nan sai ka fidda zakanta ko ka gane abin da nake nufi to in kafin haka ka ɗauka ka ba wani kamfani zai maka abu da shi idan shekara ta zagayo wannan kuɗin yana nan a wurin kamfani na kamfani ba ba shi bane kasuwanci kake da shi za ka kimanta shi ka sani sai ka fidda zakarsa ba za a ce kuɗin da yana kamfani ko yana banki ba shi ne ba ko da shi kuɗin ka ba mutum ko da zai je da shi cikin masallacin abuja nan ma tun da ana sa tun da ana ce ana ana riyadi a kansa ana ce ɓanta da shi ba za a gan shi ba to ya zama ba shi a hannu wanda zai tafi da shi amma duk da haka wannan ba za a yi la'akari da wannan ba za a ɗauka wannan kuɗi wanda yana banki ko yana kamfani yana nan ne ko baka samu riba ba asali shi yana da za ka fidda zakka sai dai an fi so inda ta kai din a samu ƙari domin sai da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da ya ga mutane suna fidda zakkar marayu ko ne shekara ta fidda zakka ko ne shekara fidda zakka to yake mutu waɗannan kuɗaɗen marayu a yi kasuwanci da su barin sa kullum kuna ɗauka wato kuna ɗaukan zakka daga cikin kuɗaɗen za su kare to ko ne Allah zai tambaya saboda haka a yi kasuwa da su in shekara ta yi a lissafa duk abin da maraɗin nan yana da shi a fi da zakkarsa sauran kuɗin shi a ajiye masa kuma da ƙarin da ya samu na kasuwanci ko an gane abin da nake nufi yau الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم